هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله.
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakhidhul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba kan ku riki waɗanda suka riki addinin huzwan da walakanci wa la'iban da wasa min allazina utul kitaba daga waɗanda muka baiwa littafi min qablikum gabanin ku yahudawa da kiristoci wal kufara da kafirai auliya a matsayin masoya wa taqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah idan kun kasance masu imani in kun kasance masu imani to ku ji tsoron Allah Allah ya ce duk wanda ya rike addininka da isjid ya rike addininka abin wasa to Allah ce kar ku rike su a matsayin masoya duk wanda ba zai girmama addininka ba baka da wata alaka ta kusa da shi baka da wata alaka ta nesa tare da shi domin babu abin da ya hada ka da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu sani cewa ayoyi sun fi shurin masaki da Allah ke nisanta mu da mutanen da suke wasa da addininmu suke ɗaukan addininmu abin iskilanci abin wasa Allah ya yi koman zanni ne domin su yi bushara su yi gargadi su yi jayayya ga duk wanda ya fito na fito da wannan addini wa ma nursilul mursalin illa mubashirin نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق بعد واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا Allah ya ce wa ma nursilul mursalina ai ba mu aika daga cikin manzanni ba illa mubashirina face suna bushara wa munzirina suna masu gargadi wa yujadilu allazina kafaru bil batil su yi jayayya ga waɗanda suke wato jayayya kafirai da ƙarya lidiyu bil haqq domin su rufe gaskiya wa takhazu ayati suka kuma rike ayoyi na wa ma unziru zuwa da abin da kuke gargadi a matsayin abin isjilanci a wata ayar Allah ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala أنبئكم بالأخسرين أعمالا Allah ya ce ku daga ya musu hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala ba ma ba ku labarin waɗanda suke asara ayyukan su ba suwaye الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك jazaohum ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Allah ya ce ku daga ya musu halu nabiyukum bil khasarina a'mala bana ba ku labarin waɗanda suke asara ayyukan su ba allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya su suka ba ta ayyukan su tun nan gidan duniya hum yasibuna annahum yuhsinuna sun'a kuma su zato suke sun kyautata ayyukan su ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan su suka kafirce ma ayoyin ubangiji wa liqa'ihi da haduwa da shi fa habidata a'maluhum Allah ya ba ta ayyukan su fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ce ba za mu tsaya a bata lokacin mu wurin auna ayyukan su ba ranar tashin alkiyama me yasa waɗannan sakamakon su wutar jahannama saboda kafircin su wattakhazu ayati da rukun ayoyin Allah wa rusuli huzwa da manzani abin kiskilanci Allah ya ƙara gaya mana cewa wa idza ra'aka alladhina وإذا kafaru رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا مم.
أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون Allah ya ce wa idza ra'ayka alladina kafaru idan kafirai suka ganka ya rasulullahi iya takhizunaka illa huzwa ba yanda suke rukon ka sai da isgilanci har cewa suke a hadha allazi yazkuru alihatakum yanzu wannan shine yake ambaton ubangijin ya wanda na halicce shi shi kadai waje an lahu malan mamjuda Allah ce muka sanya masa dukiya shimfiɗaɗɗiya wa bani na shuhuda muka ba shi yaya duk wani prestatus da ka san wani mukami akwai ɗan walidi ibn mugira a ciki ba wani mukami da ka sani a cikin garin maka da ba da ɗan walidi ibn mugira Allah ce wa mahattu lahu tamhida muka shimfiɗa manyan alƙarfin nan guda biyu ba maka walidu ibn mugira ta'ifa urwatu bin mas'ud da sakafi Allah ya ce a tambaye su aw ya kasimuna rahmat rabbi shin suke raba rahamar ubangiji nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ya ce muna daga darajar sashen su akan sashi ya takhida ba'dahum ba'da sukhriya dan wasu bangare su riki wasu bangare a matsayin leburori wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una amma rahmar ubangiji ita ta fa alkhairi fiye da duk abin da Allah ya tara ya ba su kai rahmar da Allah ya so karkare ka ya rasulullahi duk ta fa alkhairi akan abin da Allah ya ba su shine alfazazi a cikin ishiriniya da yazo ya ban annabi Muhammad yace ta'akhkhara ba'san wa huwa fadlun muqaddamu min an-najmi ahada bal min al-gaysi akramu من الأب أهنا بل من الأم أرهم يتي تأخر بعثا أولا أيكي النبي محمد شيا كتورو نكرشي da annabawa annabi shine na karshen su amma a wurin falala wa huwa fadlun muqaddam shine kan gaba duk duniya ba ai ba za a kuma yin irin annabi Muhammad ai babu faqan nabiyyi nabi khalqin wa bi khuluqin ولم يدعنوا في إز ولا كرم هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب النبي محمد da annabawan Allah gaba ɗaya sun sallama fi khalqin a wurin halitta wa fi khuluqin da wurin dabi'a ba wanda ya kai annabi Muhammad kai wa nabi danu ba wanda ya kusanto shi fi izzin a wurin daukaka wala karami ko karamci huwa allazi tamma ma'anahu wa suratuhu shine Allah ya cika ma'anarsa da surarsa summa tsafahu Allah ya zabe shi habiban masoyi bari annasari magajin halitta shi ya zaba annabi Muhammad amma haka dan bakin ciki sai ka mutu wallahi dai ka mutu Allah ya datar da mu to wannan isgilanci da suke yi Allah ba mu labari cikin suratul jasiya yace wai lulle kulle afakin asim lulle kulle afakin asim nam yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbira thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha
wai lulle kulle afakin asim kwarin azaba masifa da bala'i ya tabbata ga mai kirkiran ƙarya mai sabo ya sumau ayatul lahi tutla alai yana jin ayoyin Allah ana karanta sannan sai ya tafi yana mai dogewa yana mai girman kai ka Allah ya sumaha kamar bai ma taba jin ayoyin Allah ba matoshiya a kunnensa fa bashiru bi azabin alim Allah ya ce kai masa bishara da azaba wacce take mai radadi wa idza alima min وإذا ayatina علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا مم.
أولئك لهم عذاب عظيم Allah ya ce wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa idan sun san wani abu daga cikin ayoyin Allah sai su rike su abin izgili ulaika lahum azabun muhin Allah ya ce wadannan suna da azaba wulakantacciya azaba ta wulakanci Allah madaukakin sarki ya kare mu to mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hana mu wannan rukun ayoyin Allah da izgilanci wala tattakhizu ayatillahi wa ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا واذكروا نعمة نعمة الله عليكم الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
Allah madaukakin sarki ya ce, Wala ta tafi zuwa ayatin layi huzuwa, kar mu riƙe ayoyin Allah abin izgilanci, wasu kuru ni'imatan Allahi alaikum, ku tunna ni'imomin da Allah ya akan, ni'imomin da Allah ya mana kuma suna da
نعمة الله لا تحصوها مم.
إن الله لغفور
in ta'uddu ni'matallahi in muka ce zamu kidaye ni'imomin da Allah ya mana la tuhsuha ba za su kidayu ba inna allaha lagafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya koda da kuka imani la tattakhidhu allazina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba kar ku riki wadanda suka riki addinin ku wato da isgilanci da wasa min allazina utul kitaba daga wadanda muka baiwa littafi min qablikum gabanin ku wal kuffarar kafirai awliya a matsayin masoya wal kuffara qurabin nasbi an karanta shi da nasaba allazina la tattakizun allazina la tattakizun allazina takhadhu dinakum huzwa kar ku riki wadanda suka riki addinin ku da isgilanci ay almusazi'ina masu isgilanci walal kuffara awliya kan ku riki kafirai a matsayin masoya fa yakhrujuna min wasfi bil hada'i wal la'i wato sai su fita daga siffar wato isgilanci da wasa da suka riki addinin ku a kansa shine Allah madaukakin sarki ya nemo da cewa قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل Allah ya ce kulka ya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halu nabiyukum bi sharrin min zalik bana ba ku labarin mafi sharri daga waɗannan ba masubatan inda Allah makomar su wurin Allah man la'anahu Allah wanda Allah ya tsihi masa Allah ya saba mu ci wa gadiba alaihi Allah ya fushi da shi Allah ya saba mu ciki wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir Allah ya sanya suka koma birai da aladu wa abada tagut da masu bautar gumaka kullu ma yu'badu min dunillahi fa huwa tagut duk abin da za a bauta ma koma bayan Allah ya zama ne ya zama tagut kana fakhruddin razi a cikin tafsirin sa yace sawasi hizaihim da izgilancin su izharuhum zalika bil lisan bayyana da haka ne da harshen su ma israrul kufr tare da tabbatuwar kafircinsu bil kalbi a zuciya qala ta'ala Allah ba mu labarin su a cikin alqur'ani a suratul baqara yace wa idza laqul ladzina amanu وإذا qalu amanna لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Allah yace wa idza laqul ladzina amanu idan sun haɗu da masu imani qalu amanna sai su ce sun yi imani wa idza khalu ila shayatinihim idan sun ke banci zuwa ga shedanu yan uwansu qalu sai su ce inna ma'akum lalle mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una su kawai izgilanci suke yi daidai wannan gabar kai da kake mai imani musulmi ka ciyayin isgilanci da addinin Allah ka ciyayin isgilanci da ayoyin Allah ka ciyayin isgilanci da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen ka ba zai kyau karshen ka ba zai kyau ba Allah ba abokin wasan ka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa'an ka bane ayoyin Allah sun fi karfin ka masu imani ba abokin warkinka ba ne wannan abin na iskilanci yakan sa mutum ya fita a cikin addinin musulunci ina za mu samu wannan ula billahi wa ayatihi wa قلنا rasulihi بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Mhm.
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين subhanahu wata'ala ya ce kulka ya musu abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuntum tasaji'una ku kasance kuna izgilanci la ta'taziru kar ku bada hanzari kada kafartum ba'da imani kun kafirta bayan kun yi imani inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhab ta'ifa in mun yi afuwa ga wasu bangare daga cikin ku to wasu bangaren fa sai an musu azaba bi annahum kanu mujrimina saboda su sun zama mujrimai yana Allah ta'ala almu'minina Allah ya hani mu'minai an ittikhadi a'da'ihim khulafa rukun makiyansu a matsayin halifofi wa ansaran wa awanan masu taimako da karfafawa allazina min sifatihim wanda a cikin siffarsu annahum yasaji'una bi sha'air ad-dini suke yin isjilanci da sha'air na addinin qayyim wanda yake tsaye min al-yahudi daga yahudawa wan nasara da kiristoci wa gairihim min al-kuffar da wasu su daga cikin kafirai summa ya'muruhum bi taqwahum sai Allah ya umurce su da jin tsoron sa fi zalika a wannan in kanu haqqan mu'minina in sun kasance mu'mini na gaskiya summa yukhbiru Allah ta'ala al-mu'minina sai Allah ya bada labarin mu'minai an bada mazayir istihza'i haula al-a'da'i bid-din wato da sashen abinda suka bayyana da izgilancin waɗannan makiya addini hum idza sami'u al-adhan su ne waɗanda idan sun ji kiran sallah yunada lis-salah ana kiransu zuwa ga sallah ittakhadha ha'ula'i al-kuffar min al-yahud wan nasara wal mushrikina sukhriyatan wa la'iba wadannan kafiran daga yahudawa da kiristoci da mushrikai sai su rike ta a matsayin iskilanci da abun wasa wa zalika li kaunihim qauman la ya'qiluna wannan kuma ya kasance saboda su mutane ne da ba su da hankali summa ya'muru Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kuma Allah ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaqula li ahli kitabi ya ga ma abota littafi ya ahli kitab ya ku yahudi da nasara innakum bi mu'adatikum lana wa harbikum alaina ma takrahuna minna wala ta'ibuna alaina illa imanuna billahi tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi Yahudawa da kiristoci cewa su ba wani abu ne yasa suke nuna kiyayyarsu gare mu ba da yaƙa yaƙi da suke a kanmu da kuma kyamata da suke mana da aibanta mu sai saboda mun yi imani da Allah maɗaukacin sarki wa bil qur'anin lazi unzila alaina da alqur'anin da aka saukar zuwa gare mu wa imanuna bima unzila min qablu da kuma imanin mu da abin da aka saukar tun gabani ta taurati da ataura والإنجيل يا إنجيلا وأن أكثرهم فاسقون كما فيها لك تشنس فاسقين ويأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول له هل أخبركم شنبنا باكو لاباري با يا معشر اليهود والنصارى يا كوتارا يهودا وادا كريستوشي بشر من ذلك وجزاء abinda kuke zargi a cikinmu mafi lada da sakamako ma'attanazzuli ma'ako tare da an saukar da shi tare da ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tsara da humullahu min rahamati waɗanda Allah nisanta su daga rahamarsa wa an zala alaihi maghamahu ya saukar da fushinsa a kansu wa masakha ba'dahum ila iradata wal khanazir Allah ya shafe wasu suka zama birai suka zama aladu waja'ala minhum man abada tsagot kuma ya sanya wasu daga cikinsu masu bautar wato tsagot haulai allazina addada Allah aw wasafahum Allah wadannan sune wadanda Allah madaukakin sarki ya kididdige ko ya siffanta su hum sharru manzilatan fid dunya wal akhirah sune mafi sharrin masauki duniya da lahira min al mu'minina allazina naqamu alaihim imanuhum daga mu'minan da suka nakamto imani akan su ثم يخبرهم الله الذين آمنوا sannan Allah ba da labari ga masu imani annal munafiqina min al-yahud munafikai daga cikin yahudawa idza atawhum idan an je musu qalu lahum kadiba sai su ce wannan ƙarya ne innahum amanu su sun yi imani wa laqiqatu annahum mutamassikuna bi kufrihim ala laqiqa kuma su suna riko da me kafircin su aji dakhalu bi kufrihim alaykum sun shigo da kafircin su akan ku wa kharaju bihi kuma sun fita da shi kama kad dakhalu kamar yadda suka shigo dan yanfa'un ma yasma'unahu indakum min al-ilm ba sa amfanuwa da abin da suka jiyo na ilimi wal mawa'iz da wa'azi wallahu ta'ala huwa adabu bima yusirrunahu wa yukhfunahu Allah madaukakin sarki ne mafi sanin abin da suka boye daga cikin abubuwan da suke aikatawa na'am tafsirul aya tafsirin wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya koda da kuka imani la tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba kar ku riki waɗanda suka riki addini ka taɓa addini idan kai wa mutumin da ya sa ɗingilallen wando isgilanci ka taɓa addini idan kai wa mutumin da ke cin asuwaji isgilanci ta taba addini matar da ta sanya hijabi ko niqabi izgilanci ka taba addini duk wani sha'air na addini idan ka taba addini ka taba sai Allah ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah idan kun kasance mu'mini na gaskiya ita ma wannan aya tana munasaba da ayar da ta zo gabaninta lamma na Allahu ta'ala almu'minina yayin da Allah ya hanu mu'minai an ittikhadi ahli kitabi wal kuffar awliya akan rubon kafirai da yahudawa da nasara a matsayin masoya amarahum bi taqwahu Allah ya umarce mu da jin tsoronsa fa inna hiya alhamila alam tisal alawamir domin da ita ake daukan bin dukkan wani umarni wajtinabin nawahi da kuma nisanta duk abin da Allah ya hana ai taqwa Allah shine jin tsoron Allah fi muwalatil kufar wurin jibintar kafirai summa naba ala wasfil hamil ala taqwahu wa huwa al-iman fa qala tabaraka wa ta'ala wa taqullaha in kuntum mu'minin mu ji tsoron Allah idan mun kasance masu imani ai imtasilu ma amarakum Allah ta'ala bi mu bi dukkan abin da Allah ya umarce mu wajtanibu ma nahakum anhu mu nisanci dukkan abin da Allah ya hane mu min zalika tarku ittikhadi haula'i al'ada daga cikin wannan akwai bar ruqan waɗannan makiya lakum gare ku wa dinukum da addinin ku auliya a matsayin masoya in kuntum mu'minina haqqan bi shar'i Allah azza wa jalla in mun kasance mu'mini aya ta gaba sai Allah ya ce mi ya rabba وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah ya ce wa idza nadaytu bil sala kuma idan aka kiraye su zuwa ga sallah ittakhaduha zuwa ita ma sallar sai su rike ta a bar izgil wala iban da wasa zalika bi annahum qaumun la yaqiluna wannan ya faru ne dalilin da su mutane ne wanda suke mahaukata rukun sallah a bar wasa da izgilanci Allah ya kirawo su mahaukata munasabatul ayati lima qablaha munasabar wannan ayar da ayar da ta gabace ta lamma haka Allah ta'ala fi ayatul ula an ahlul kitabi wal kufar annahum ittakhadhu dinal muslimina huzwan wa la'iba lokacin da Allah ya hakaito mana a aya ta farko dangane da yahudawa da kiristoci da kafirai wato sun rike addinin Allah addinin musulmai zakara hahuna ba da bayan tafizuna min hazatin a nan ma sai Allah ya ambata mana wani sashi abinda suka riga na addini guzuwa wa la'iba wato abin isgilanci da wasa faƙala sai Allah ya ce wa idza nadaytum ila sala idan an kirawo zuwa ga sallah ai wa idza azantum ila salati ayyuhal mu'minun idan an kiraye ku zuwa ga sallah ku mu'minai sakhira min haula'i al-kuffar waɗannan daga cikin kafirai sai su dinga isgilanci min al-yahudi wan nasara wal mushrikina daga yahudawa da kiristoci da mushrikai wa taqaduha darban min Allah wal abas kuma suna kudurta bugu dangane da warki da wasa me yasa Allah ya haka yace zalika bi annahu qaumun la yaqiluna wannan ya faru ne saboda su mutane ne waɗanda suke ba su da hankali to kai ma da kake cikin musulunci idan ka riki sallah a bar wasa to kai ba mahaukaci Allah ya kirawo ka ba munafiki Allah ya kira ka ya Allah ya kirawo ka munafiki duk wanda kaga yana wasa da sallah munafiki Allah ne ya gaya mana haka su munafikai daga cikin siffar su akwai wasa da sallah alarma za ka ciro ayar innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum har ma وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah ya ce innal munafiqina lalle su munafikai maza ne ko mata yukhadi'una Allah wa khadi'uhum suna ganin suna yaudarar Allah Allah na mayar musu da yaudarar su wa idza qamu ila as-sala duk sa- ɗaya daga cikin magabata sahabban sahabban annabi Muhammad ya ce abubuwa uku duk sanda Allah zai ambace su to sai ya musu yan uwa guda uku idan kai ɗaya ba kai ɗaya ba babu ɗaya dina Allah zai ambaci sallah وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku bayar da zakka warka umar rafi da ku ruku'i tare da masu ruku'i idan kana yin sallah baka bada zakka sallar ka a banza in kana fidda zakka baka yin sallah zakar a banza ɗaya ba ta yiwuwa sai da ɗaya li'anna salata majlabatul rizqi sallah na jawo arziki duk wanda yake so ya arziki ya dinga yin sallah حافظة للصحة كسالة منشطة للجوارح تنا سنة لشادي أقبي شارحة للصدر تنا بودة إرجم متن الله زي دنك بودة إرجنك ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد الله أن يهديه duk wanda Allah yake nufin ya shirya da shi ya shira har sadrahu lil islam Allah zai tsaga kirjinsa da kishi da san addinin musulunci sanan munawwiratul lil qalbi tana haskaka zuciya hafizatul lin ni'ma tana kiyaye duk ni'imar da Allah ya baka dafi'atul lin nikma tana tunkuda duk wata azaba da za ta same ka saboda haka ya ku bayin Allah mu tsare sallah wannan ne dalilin da yasa inda Allah zai ambace ta a cikin alqur'ani zaka ji Allah ya ce a tsayar da ita واقم الصلاة طرفي النهار وأقم وزلفا من الصلاة طرفي الليل النهار وزلفا من الليل نعم.
إن الحسنات يذهبن السيئات مهم.
ذلك ذكرى للذاكرين أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم إلى غسق الليل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر نعم.
إن قرآن الفجر كان مشهودا إنني أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أتل ما أوحي إليك من أتل ما الكتاب وأقم أوحي الصلاة
ذكر الله أكبر مهم.
والله يعلم ما تصنعون يا بني أقم يا الصلاة بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر مهم.
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك مم.
إن ذلك من عزم الأمور Allah madaukakin sarki yana ta bayanin mu tsayar da sallah wa aqimi salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl innal hasanatu yuzhibuna as-sayyi'a zalika zikra lil-zakirin Allah ya ce wa aqimi salah mu tsayar da sallah tarafai nahari jaffan yini wasu malamai suka ce azhar da asar tunda da rana ake yi wa zulafan min al-layl da wani yankin duhun dare magriba da isha'i innal hasanatu yuzhibuna as-sayyi'a kyawun ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra lizakirin wannan tunatarwa ne ga masu wasuwa Allah ta aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ku tsayar da sallah daga kullowar rana azhar da al-asr ila ghasaqi al-layl zuwa shiga ruwan dare magriba da isha'i wa qur'an al-fajr sallar asubahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tawilu fil fajr tu'jaru ku tsawaita karatu a sallar asubahi Allah zai ba ku dada Allah ya ƙara gaya mana innani ana Allah lalle ni ne Allah la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni babu ni Allah ce ku bauta mini wa qimis salata li zikri ku tsaida sallah li zikri akan lokacinta wa qimis salata li zikri ku tsaida sallah in kun manta sanda kuka tuna ku yi ta wa qimis salata li zikri ku tsaida sallah saboda ita kanta sallar zikiri ce duka fasara ta gabata a haka Allah ya ƙara cewa utul ma uhiya ilayka min alkitab karanta abin da muka yi wa yi gare ka na littafi wa qimis salata tsayar da sallah inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hani ga albasha da abubuwan ki wala zikrullahi akbar kuma ambatan Allah shine mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah ya san duk abin da muke aikatawa kuma ni hakim yana ma ɗansa wasiya yana ya bunayya ya kai dada qimis salat فسير الصلاة وامر بالمعروف والعن عن المنكر يوم الريد أيوكا الخير كارد أبو بويكي ولله aqibatul umur kyakkyawan makoma kuma tana ga Allah subhanahu wata'ala ya ku bayan Allah ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya an so sallah masu imani aka ce ya kawo mu duk wanda kaga baya sallah to bai da imani kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salah الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Allah ya ce kulli ibadiyal ladina amanu yawa bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salah su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya su ciyar daga abin da muka azarta su bayyana da koye min qabli an yati yawmul la bay'un fi tun gabanin yinin da zai zo ba sai ba sayarwa a cikin sa wala khilal kuma babu abuja Allah ya gaya mana wa qimus salata wa atuz zakata warka'u وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Allah ya ce wa qimus salata ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakka warka'u ma'ar raki'ina ku yi ruku'i tare da masu ruku'i wa qimus salata wa atuz zakata wa ma وأقيموا tuqaddimu الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه كثير يصلى كبار الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله duk abin da kuka gabatar wa kawunan kuna da khairi za ku same shi a wurin Allah inna Allah bima ta'malu da basir lalle Allah dangane da abubuwan da muke aikatawa Allah mai gani ne innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus الذين salah آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأنفقوا innal ladzina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atu zakata suka ba da zakata wa mu'atuhum inda rabbihum لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim sakamakon su na wurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki a tare da su alam tara ila allazina qila lahum ألم تر kuffu إلى aydiyakum الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة alam tara shin baka gani ba ilal ladina qila lahum zuwa ga wadanda aka ce da su kufu aydiyakum ku kame hannayenku wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah ku bayar da
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة wa idza darabtum fil ardi idan tafiya ta kama ku a ban kasa fa laysa alaykum junahun Allah ce babu laifi a gare ku an ta kasuru min as-sala ku takaita daga cikin sallolinku azhar da asar isha'i daga raka'a hudu su dawo raka'a biyu wa idza kunta fihim fa aqamta وإذا lahum as-sala كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة Allah ya ce wa idza qumta wa idza kunta fihim in ka kasance cikin su fa qamta da umus sala ka tsayar musu da sallah Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة innal munafiqina lalle munafiqai yukhadi'una Allah suna ganin suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum Allah na mayar musu da yaudarar su wa idza qamu ila salati duk sanda suka tashi za su yi sallah qamu kusala sai su tashi suna masu kasala suna masu ganda yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa laqad akhadha Allahu ولقد mithaqa bani أخذ Isra'ila الله ميثاق بني إسرائيل و- يبعثنا منهم وبعثنا اثني عشر منهم نقيبا.
اثني عشر نقيبا لأن لا يجي.
وقال الله إني معكم ليه شرنا؟
أقمتم الصلاة Mm.
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم فهل أنتم منتهون إنما يريد الشيطان أبن الشيطان يجي بأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يجمع موكو كيية يجمع موكو غابا في الخمر والميسر أتسينيا رجاجا ويصدقكم عن ذكر الله يكن يكو غبر عن بذل الله وعن الصلاة وما يكن يكو غبر ينسل يوقع da Allah ya ta maganar sallah sallah sallah sai da Allah ya ambace ta a cikin Alƙur'ani har wuri 187 wuri 187 to ga tambaya da ni da kai da mu da ku da kowa mu dai yanzu mu ne ake kira musulmai ko kuma mu ke alfahari da musulunci ko to dan Allah bar da sallah ga mu abin da muke ma Allah ku ba amsa in ban da sallah me muke ma Allah annabi Muhammad yace awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah hisabun farko da Allah zai fare wa bawa ran tashin kiyama sallah ce a cikin sa ne ba a so ka rasa wannan sallar ta tarawih ko da Allah ya ce min arba'atin hurum an ware watanni hudu masu albarma baka da ikon yin tarawih a cikin su dole sai a wajen Ramadan to mana idan da sallah wata shekara ne wani da sai ce to malam da aka samu wa maka isha'i wai da aka samu ma ta kai isha'i wata kuma samuwa ke yi suka isha'i mutum da an same su an ɗan yi isha'i da su ba dole sai an yi tarawihi da su ba wata rana na yi wa'azi a kan sallah a wani masallaci mun gidan da sallah sai wani ya fito ya ce man dalai da magana da ke da na fito sai ce sai na kama kuna takurawa ba akan maganar sallar nan na ce muna takurawa ya ce to guda biyar in ake sa mutum ya samu biyu ko uku ai yana da fasfo na ce sallar ya ce na ce to Allah kai mu lahira mu masu credit sai Allah ya ware mu mu masu pass kuma sai Allah ya ware mu ta ji sai ka ce jarabawar makarantar boko ba zai iya yin asubahi a zahar da asar magariba da shafi ba ba zai iya yi ba shi ne kaji Allah madaukakin sarki yana cewa fa khalaqa min ba'di ma khalaqu aba'u sala بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات Mm.
فسوف يلقون غيا Allah ya ce masu mayewa suka maye bayan mutanen kirki a ba'u sala suna tozarta sallah wata ba mushawa suna bin soyayya soyayya zukatun su fa sawfa yalqaw da gayya Allah ce da sanin za su fada wa wani nan azab akwai wuraren da fa yaya mata ba sa sallah in kai magana ta ce to ai ta ba mata aure bane ka ji wai sallar ta mata aure har ba za a kone da ba sa sallah yana cikin abin da ya sa kuka ga Allah ya aika wa da Sudan masifa ni cikin abin da nake tabbatarwa Allah ya aika musu masifa akwai rashin sallah الله أكبر
na yi jami'ar Ifirkiya da Alamiya a nan Khartoum. Tun da Allah halicce ni ban taba ganin ƙasar da suke gina masallaci kamar daga lahira aka gino shi ba irin Sudan amma babu masu sallah.
الله
Ga masallaci har masallaci amma ba masallata. Mu kuma nan ga masallata ba masallaci. Yanzu wani wata muke ciki. wallahi lokacin da sudan ta ce sudan ana zaune lafiya azumi na kamawa haka za ka ga mutum jibgege ya bi da girma amma ya bi layi a asibiti da kun yi magana ce duk sukar da ce Allah ya dora maka wanda an shi takarda cewa shi bai da lafiya kuma da rana tsaka zai dinga ɗiba abinci da kai magana ce shi wani suga ya ce Allah ya dora maka duk wannan izdilanci ne da addini banu isra'il mutum ɗaya idan bai sallah ba sai Allah ya kifa duniya ya zo da bai sallah a mai bayan Allah kai san adadin su amma duka mun ci darajar annabi Muhammad Allah ya ije wuta ya ije aljanna wanda ya sallah ya shiga aljanna wanda bai bai ta huta in lokacin banu Isra'ila ne yanzu ba yi wannan tafsirin in kuma an ida wasu ne ke yi ba mu ba wani bai sallah ba ya ja mana kuma ya zo wurin tafsiri ka zo da rashin fito kai ba kai sallah ba kuma ka zo wurin tafsiri to Allah ya sa mun tashi ka je kai sallah yan uwa don Allah mu daina wasa da sallah don Allah mu daina wasa da sallah واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Allah ya ce wa sa'inu bis sabri ku nemi agajin Allah da hakuri domin sallah ta ba hakuri in baka gane ba sai Allah ce wasu sala da sallah wa inna hada kabiratu hakuri da sallah ibada ce masu girma illa على الخاشعين سيد masu tsoron Allah Allahumma ja'alna min al-khashi'ina ya ayyuhal ladzina amanu يا
istaeenu أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة مم.
إن الله مع bis-sabr الصابرين ya ayyuhal ladzina amanu istaeenu bis-sabr was-salah ya kowa da kuka yi imani ku nemi agajin Allah da hakuri ku nemi agajin Allah da sallah inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri ya ku bayan Allah hatta masu laifi na baya wanda alqur'ani ya ambace su sai ga Allah ya ce fahimta wa aqamu salat فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين fahimta ko Allah ce in suka tuba wa qamu salat suka tsayar da sallah wa atu zakata suka bayar da zakka fa ikhwanukum fi din sun zama yan uwanku da addini sun zama yan uwanku da addini masallaci da ake cewa muraya shi muraya shi ba a rayar da masallaci in ba a zuwa a yi sallah a cikin sa inna ma ya'muru masajidan lahi يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة مم.
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسير فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين inna ma ya amuru masajidan lahi abun sani masu rayar da ɗakin Allah mana mana billahi waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar tashin alkiyama wa qama as-salat suka tsayar da sallah wa ata zakat suka bayar da zaka walam yakhsha illa Allah ba su tsoron kowa sai Allah fa sai ulai ka ayyuka kunu min al-muhtadin Allah ya ce wa ma mana'ahum an وما yu'minu da mana'ahum منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله مم.
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون.
ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم بعض أبندي أنا أكرمي ciyarwarsu illa annahum kafaru billahi sai dan cewa su sun kafirce ma Allah wa bi rasulihi sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yatuna salata illa hum kusala ba ta zuwa musalla ba ce suna masu ganda da kasala wala yunfiquna illa hum karihuna kun ba sa ciyarwa ba ce suna masu dama wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah muminai maza da muminai mata sashen su basu ya sashi suna umarni da ayyukan alkhairi suna hali da munanan ayyuka kuma suna tsayar da sallah suna tsayar da sallah saboda haka bayan Allah mu tsaye da sallah mu tsaye da sallah mu daina wasa da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdu bainana wa bainahum as-salah to baka sallah ka bari kuma yau lahadi baka tafi coci ba to aiki me kake yi to me kake me aiki me kake inda kamar ka kana bada sadaka ne kiristoci na bada sadaka inda kamar ka kana biyayya ga iyayenka ne kiristoci na ma iyayensu biyayya abin da ya bambanta mu da su ne sallah to Allah ka ba mu ikon kiyayewa min da muke daidai Allah ya da mu cikin lada kuskure kuma Allah shi ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يا أخوة المسلمين lokacin da yana akwai da malami kamar yadda muka sani karatu ana farawa ƙarfe goma shi da ake ce ma daidai da harshen turanci ko ko faransanci a harshen kuma zamananci ana ce mishi guruwai guruwai idan ɗan'uwan musulmai suna yin ƙoƙari a rika halartowa cikin lokaci saboda a samu wannan ƙa'ida wanda malam yake wato karantar da mu idan muka nemi darussan da malam ya bamu malam ya yi ta nanata ayoyi da ke magana a kan sallah lura da sallan nan kamar yadda malam ya bayani ita ce fa abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai fara bincikan bawa bawa idan ya zo gaban Allah ta baraka wa ta'ala ba sallah ya sa malam ya yi tambaya ya ce ni muka yi ma Allah bayan sallah ni ne wani aiki ne muke wa Allah ba wai babu wasu ayyuka da muke yi bane a'a abinda malam yake nufi shine ayi hadisin da ya fassara babu wani aikin da Allah subhanahu wata'ala zai fara yi wa dan adam misali wato in ba sallah ba sallan nan sai ta gyaru sai ta yi kyau sannan abin da duk zai biyo baya amma wallahi idan sallan nan ba ta yi ba ka dankara sallah yadda ka ga dama kamar yadda ake yi cikin masallatai ya mana daga mutum ya zo ya dankara sallah yadda ya ga dama ba yadda Allah yake so ba da kamar ya ce Allah ka tilasta ni zuwa yi tunayi ma'ana kenan dole ba ya zuwa ya nemi ilimi bai nemi ilimin yadda ake sallah Allah ka ce muke amina malamuna to Allah saka maka da amin amin wannan haɗi na bana wallahi haɗi ya yi haɗi ga malam yana zazzago ayoyi malam ga ana rama shi ko baya baya saka birki ka Allah saka mu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala biya ku da gidan aljanna ko kuma da muke sauraron Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu gaba da cikin gidan aljanna yan uwa musulmai lokaci ya yi insha Allah za mu tsaya a wannan wuri gobe insha Allah akwai tafsiri za a ci gaba da karatu mu zo tun karfe goma don mu samu wannan falala Allah ka taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ka kyautata karshen mu Allah rabu sai ka mai kuma da addu'a insha
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ubangiji ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma malumanmu malam da yake karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi yadda ya shigo wannan kasa ta mu lafiya Allah kamar da shi gida lafiya in ya tashi komawa wanda suke jagororin wannan aiki taimaka Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya yan uwa kuma da suke fitowa daga gidajensu don isowa sauraron littafin Allah maza da mata ubangiji Allah ka gafarta mana Allah muna da bukatu na alkhairi Allah ka wadatu mu ga maka bukatun kowa da alkhairi ka sani Allah ka biya mana mu karanta Fatiha Allah ka amsa mana addu'o'i mun alkhairi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط على الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين